الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjihul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine darasin mu ko majalisin mu ko zaman mu na 127 ko yawa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomu da mu da ku gaba daya mun shigo cikin suratul jasiya a darasin da gabata sai lokaci ya mun halin sa a yau yanzu nan kuma zamu tashi insha Allah ta'ala akwai taujihi a aya ta wato abin nan aya ta abin nan aya ta goma sha ɗaya to amma ba za mu iya ɗaukar bayanin ba dole sai mun ɗan koma baya an gane ko yawwa sai mu ɗauka sannan mu har haɗo ayoyin dole sai mun kai har zuwa ina ganin aya ta sha shida to Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne kina a aya ta takwas za mu tashi a aya ta bakwai Allah ce wailun li kulli affakin asim wailun sun ka ce bone ya tabbata ko sun ka ce rahi ne a cikin wutar jahannama wanda jahannama tana tsoron shi amma wannan bai inganta ba an gane ko yawwa wailun li kulli affakin asim kalma ce da larabawa suke yi ta nuna kaico bone ya tabbata ga affakin mai yawan ƙarya siga ce ta mubalaga asimin wanda yake mai yawan aikata zunubi afak siga ce ta mubalaga fa'al asim shi ma fa'il siga ce ta mubalaga mun gane ko eh amma ba su kadai bane ya tabbata gare su ba har mai ƙarya bane ya tabbata gare har mai aikata zunubi bane ya tabbata gare shi ma'ana ba wai sai wanda ke yawan aikatawa ba an gane ko to wannan mutumin ya sawa ayatin lahi yana jin ayoyin Allah tutla alaihi ana karanta mishi dan sai zaman to ayatul shar'iyya kenan don al ayatul kauniyya la tutla sai dai a karanta ayoyi shar'iyya wanda suke ishara zuwa ga ayoyi kauniya sai ta nan zaka iyawa kamar yanzu inda Allah subhanahu wataala yake cewa tasrifir riyahi ayatul liqawmin yaqilun kaga na aya ce shar'iyya amma tana maka nuni zuwa ga aya ne kauniya mun gane wannan ko yasma'u ayati llahi tutla alaihi yana jin ayoyin Allah ana karanta mishi thumma yusirru mustakbiran sannan ya doge yusirru da sadun ne ba yusirru ba da sinun wancan na asirtawa thumma yusirru da sadun sai ya doge mustakbiran yana mai girman kai ka allam yasma'ha ba ce ka allam yasma'aha a'a ka allam yasma'ha saboda lam harfu jazmin ne kenan fi'li mudari ne majzumin wa alamatu jazmihi as-sukun alladhi 'ala al-'ayn ka allam yasma'ha kamar dai bai ji ta ba su ayoyin kenan Allah ce to fa bashirhu bi azabin alim kai mishi bushara da azaba wanda take mi mai radadi mun gare ko yawa can cikin suratu luqman mun yi bayanin wannan abin nan ka allam yasma'ha ka anna fi udhunayhi waqara an gare ko fa bashirhu bi azabin alim innal ladina amaru bil salihati sai nan kuma wa idza alima min ayatina ka allam yasma'ha fa bashirhu bi azabin alim wa idza alima min ayatina Allah ce to wa idza alima min ayatina in ya sani daga cikin ayoyin mu shay'an wani abu shay'an ittakhadaha tunda tanwini nan dole sai an yi masa kasra idan ya san wani abu daga cikin ayoyin mu shay'an ittakhadaha huzwa zai rike shi mi abin izgili ko ba ka dan bane hafsa yana karantawa da huzwan abin nan me yake suna abin nan akwai ƙura da suke karantawa huzu'an su ne wato jamhur kenan ina fata an fahimce ni kina asirin shi asirin shi alhamza ne huzuwan kina asirin shi alhamza ne daga istihza ne ba sani ko mun fahimta ba yawwa yawwa to idan muka duba hamza da khalaf suna karantawa ya sha alif takhadha huz'an suna yin sukuni an gane ko huz'an sai Allah ce mi ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba ta walakantarwa Allah kai mun tsari sai Allah ce min wara'ihim jahannam mi al'almami an min wara'ihim bayan su to jahannama bayan su take kalima ta wara malamai sun kace yana daga cikin al'adad fil lugha yana nuhin gaba yana nuhin baya duk da yake shi ibnu ashur bai da wannan ba amma dai malamai sun yi cewa tana tana daga cikin al'adad sai yaki shi yake bambanta ma'anarta wa kana wara'ahum malikun ya wara'ahum malikun bayan su sarkin yake ai su ta ya suka su iske shi gaban su yake min wara'ihi jahannamu wa yusqa min ba'in sadid min wara'ihi ai amamihi to nan min wara'in jahannam gaban su jahannama ne an gane ko eh sai ka dauke shi da al-addat to sai Allah ya ce wala yughni anhum ma kasabu shay'an abinda sun ka aikata ba zai amfani su da komai ba shay'an kin nan na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum wala mattakhadhu min dunillahi awliya ko ko abinda sun ka rika kuma bayan Allah matsayin majidin talamari awliya jam'i na waliyun duk fa'ilun wanda ya zama to yana da shadda a karshen shi an gane ko to sai zamanto af'ila sakhiyun jami'in shi eh eh sakhiyun jami'in shi to taqiyuha to waliyuha to shikenan magana ta kare sai Allah ya ce to walahum azabun azim suna da azaba wadda tace mai girma in tabe sai Allah subhanahu wataala ce hadha huda wannan alqur'ani shari'a ne an gane ko wallazi na kafaru bi ayati rabbihim waɗanda sun ka kafirce ma ayoyin ubangijinsu a shar'iyya wal kauniyya tun da kafirce ma ayoyi suna kafirce ma shar'iyya suna kafirce ma mi kauniyya wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir sai Allah ce mi lahum azabun suna da azaba min rijizin an gane ko mai tsanani kenan azaba ta wato mai tsanani alim to na alim sai kai hattara wajen karatu idan muka duba imam ibn kasir al-makki da imam yaqub al-hadrami al-basri da kuma imam hafs rawi na asim al-kufi sun karanta azabun bin rijizin alimun inda za a wuce da za ka ji gomba gomba ta ni za a yi sauran kurra kuma sun karanta lahum azabun bin rijizin alimin inda za a wuce ina fata an fahimce ni to in mun ɗauka cewa alimun ne a ƙira'a kamar da ƙira'a ta ibnu kasir da yaqubu da hafsu kenan sai da wato sifa ce ta mi ta azab kenan azabun alimun ne amma an ka ɗauka min rijizin alimin a ƙira'a ta jamhur sai da wato sifa ce ta mi ta rijizin to duk babu wani abu azabun azaba min rijizin ta walakantarwa ko mai tsanani to in ka ce alimun azaba ne mai raɗaɗi ko kuma azabun azaba min rijijin mai tsanani alimin kuma mai raɗaɗi duk da abin yana komawa zuwa ga wato wannan to a nan kafin mu wuce ayoyi na gaba saboda mu kai aya ta sha shidda an gane ko akwai abu guda da ya kamata wato mu gane shi ne cewa game da mai hadda alƙur'ani a nan alaramma azabun azabun sai da yan maimaitu an gane ko kusan wurare guda hudu an gane ko to yadda za ka gane su cikin wagga sofa kawai na farko fa bashir bi azabin alimin ko ɗai kenan na biyu lahum azabun muhin ula'ika lahum azabun muhin shine na biyu na uku wa lahum azabun azim shine na uku sai kuma alike da alimun mun gane ko to kenan alimun na farko muhinun na biyu azimun na uku alimun na ƙarshe kenan shi alimun da shi aka budewa da shi aka liƙewa haka za ka yi don ka rike su da kyau ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan na farko kenan to abu na biyu wanda ya kamata mu gane irin wannan akwai shi can cikin mai kama da shi can cikin suratu ali imran an gane ko za ku iske akwai abubuwan da suke da alaka da irin wannan ko sun kai kama da shi inda azabun azabun sun ka zo jere to shi ma sai kai kokari sai ka rike ka'idar su alaran ba an gane ko can cikin suratu ali imran aya aya ta 176 an gane ko zuwa aya ta 178 inda Allah ce wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ko wala yuhzinka mun yi bayanin wannan ko tunda na fi shi na karanta yuhzinka ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره مين ولهم عذاب ها يبقى دي كيو يريد الله آية 176 ko baka gorin ba to innal ladina istaru al-kufra bil imani lan yadurru Allah shay'an wa lahum ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نوليهم خير لانفسهم انما نوليهم زاد اسم ولهم عذاب مهين تو ايتا ali imrana da azimun ake farawa sannan a taho alimun sannan a taimi muhimun an gane ko azimun alimun muhim kenan ita na arafi saukin shi azim ainun na harful halqi ne alim harful halqi ne kenan ainun hamza sannan mi mimun mun gane ko ita ko saukin na jasiya da alimu ake budewa da alimun ake karewa kenan muhinun da azimun su ne annan sai dai cikin ali imrana cikin ali imrana muhinun an gane ko eh muhinun shine karshe an gane ko azimun shine mi shine farko nan kuma muhinun shine abin nan farko a cikin ali imrana ko azimun shine farko ko azimun shine farko muhinun kuma shine karshe shi ko nan cikin suratul jafiya da muhin in ka wuce alimun na farko sai ka sai zuwa ga muhimin kenan shi da fara zakkuwa sannan azimin shi zo sannan a karkari da ni da alimun mun gane to wannan mafatihi ne na har da qur'ani waɗanda wani lokaci in ba an hankalta mu mutum su ba sai su tayi kitar da shi Allah ya taimake mu to bari mu je tun da ayoyin suna jiri mu samu mu abin da nasu Allah subhanahu wata'ala ce Allahu allazi sakhara lakumul bahra Allah ne ya hore muku teku allazi din nan tufidul hasr tana nuna an sha makance kina Allah shine wanda ya hore shi kadai ne ya hore muku teku nan albahara ba teku guda aka ruhi ba tekuna aljinsiya ce don ba teku guda da Allah hore wa mutane ba litajri alfulku fihi bi amrihi dan saboda jiragen ruwa su yi tafiya nan alfulku wasu malamai sun ce da guda da biyu duk ana kiransu alfulku da jam'i wasu sun ce ana alfulku aljinsiya ce ita ta mai da shi jam'i an gane ko yawwa to Allah hore muku teku lakum gare ku ko kace lakum dan ku litajriyal fulku fihi bi amrihi dan saboda teku ta yi tafiya da umarnin Allah wali tabtagu min fadlihi kuma dan ku nemi falalan Allah kaje ta'azzuru ta'lid wala allakum tashkuruna kuma dan ku gode ma Allah to sai dai mutane wajen godiyar da aka samu ba su godewa muna gane ko to anan da yace sakhara lakum bai ce wa sakhara lakunna ba kaga nan ba a ce har da mata sun shiga ciki ba amma mata ku suna shiga jirgin ruwa ana ran ba kina sai da mutum li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas sai Allah ce wa sakhara lakum Allah ya hore muku ma fis samawati abinda ke cikin sammai wa ma fil ardi abinda ke cikin kastai ma fis samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin kastai nan ma mausuliya ce tufidul umum tana nuna komai da komai muna gane ko to sai dai abinda kuke da iko da amfanuwa da shi wani na cewa to ni da na samu wanda an ka hore muna a bincike yana nuna akwai sinadarai na arziki wanda daga sama suke kwadowa wa yunzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib daga ciki kuma akwai hasken rana yanzu duniya tana amfani da hasken rana samun wajen samun wutar lantarki a to shi rana ina take kaga tana sama kan wani ce a ai babu abu wanda a sama da muke amfanuwa da shi ka ji ka sannan kai in babu rana itacen da suke amfanuwa da rana har su ba da amfani ina zaka ta uku sai Allah ce to mi jami'an dukkansu minhu min tana ɗaukar ma'ana ɗaiɗaiɗai sun kai guda goma sha biyu a cikin yaren larabci don haka wagga min ba ta ba'idiyya ba ce ba a cewa duk abin da a cikin samai da kasai minhu juz'i na na Allah dan nan yan aqidatu wahidatul wujud wahidatul kauni sun ka samu asali wahidatul wujud wal kauni sun ka ce da Allah da halittun shi da komai duk duk komai ma Allah da saboda wa sakhar lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an minhu minhu ay juz'un minhu sun ka ce kenan komai ya koma Allah munan gane to min wagga ba tabi'iyya bace wagga min da ita ce ma aka yi ma kristoci raddi su ba dan an ce innamal masihu isa ibn maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam tismi wa ruhun minhu to sai sun ka ce ai ruhun minhu ruhi ne daga Allah sai an ce musu to sakhara lakum ma fi samawati wal ardi jami'an minhu dan kuma za ku ce in kun ce haka nan to kenan ba yaso da su da Allah ba kuma ma ya koma Allah sai sun ka tumanyi mun gane ko kenan minnan libtida'i wato alghaya na kenan ruhi ne shi mai yau almasihu ruhin shi ya hito ne daga wajen Allah nan ma shi ma ruhun minhu wasa kada kuma fi mato jami'an minhu komi halitta ne wanda ya fito daga wajen ubangiji masaruhu min Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar hiya juz'un min Allah ta'ala ba an gane an rama da wannan kuma da a yi mai yan shi'a su ma raddi da Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima sun ce to kai ka biya ai su sahabbai sai an ka ce minhum sashi daga cikin su sai an ka ce kai wagga min li bayanil jinsi ta dan Allah ya ce fajtanibur rijisa min al awsani ku nisanci kazamta daga gumaka min al awsani sai ka ce daga gumaka to kenan wani gunki halatta na abota mai shikenan to dan haka mutumin da bai da ulumul ala bai sai da ake tattaunawa ba bai ma san ta inda bai kamo mota shubha ba mun gane ko kadiba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'assira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa wal radd ala al-mukhalifin fiha safha ta 612 zuwa ta 618 da safha ta 600 da 41 sannan ina ganin kadiba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 846 kaga wani karin bayani da ya shafi waɗannan wuraren wallahu ta'ala a'lam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min inna fi dalika laayatin liqaumin yatafakkaruna lalle akwai ayoyi ga waɗanda suke masu tunani nan yana daga cikin ijazin alqur'ani ya bada kalimar da in za a kama fassarar ta har kiyama ta tsayu baya ya kare fassarar ta da an ka ce sakhara lakum Allah ya hore muku mun gane horewa sai ce ni ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da kasai ashe duk kere-keren da za a yi duk wani bincike da za a yi a gane abu kaza yana da amfani kaza yana da amfani kaza da maganin da za a yi bincike wani sai ce cikin Qur'ani ai ba ai zancen yadda za a amfani da magunguna ba da turawa suka yi a'a kai baka san ba abin da ake nufi da Al-Qur'ani bane Qur'ani ko shi wada abu a jumlace ko shi wada shi a fayyace to nan a dunkule na duk abin da ke cikin sammai da kasai wanda kun kai amfani da shi da nan har kiyama ta tsayo Allah ne ce ya kore muku shi duk doktor kin da ya wani bincike ya gano wani abu shi na daga cikin abin da an ka kore mu shin kun gane ko ku gane ba saboda kakku zaman to kuna da sakaran karatu ana wasa da hankalinku sai mutum ya tojo sai ka Allah ce ya huri to yi duk abin da ka binciko shi na da abin da Allah ya huri shi na da ka zo ka ce mini sai na baka ayar da ta ce a sha panadol kullin ladina amanu Allah ce ka ce waɗanda suka yi imani yaghfiru so yafe ko lillazina la yarjuna ayyam Allah ga waɗanda ba sa kaunar ko ba sa tsoron kwanakin Allah nan an ce ayyam Allah ana nufin kwanakin haduwa da Allah ake nufi an gane ko kwanakin haduwa da Allah kuma ai kiyama ce ba a ce yawm Allah ba an gane ko sai a ce ayyam Allah kwanaki na Allah saboda akwai kwanaki na jarabawa a duniya kuma akwai kwanaki na halakar da su a duniya waɗannan ayyam Allah ne an gane ko in ka diba cikin suratu Ibrahim Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u huwal azizul hakim wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah ka tunatar da su da kwanakin Allah ma da wasu kwanaki da Allah ya jarraba su da wadansu abubuwa ko ya musu wadansu ni'imomi dan babu yinin da ba na Allah ba kenan nan ayyam Allah saboda an kebance saboda wadansu ni'imomi da suka faru a cikin su can kisa albarin ko ko nan wadansu abubuwa na jarabawa an gane ko to la yarjuna ayyam Allah ba sa kauna ko ko in an ka ce la yarjuna ba sa tsoro saboda sun ce fi'ili na raja'i illa ta gabace shi yana nufin mi rashin tsoro malakum la tarjuna lillahi wa qara to la yarjuna ayyam Allah ba sa tsammanin haduwa ba sa tsammanin kwanakin Allah ma ba sa jin tsoron kwanakin Allah kenan kwanakin da Allah yake kamun bayi an gane ko sai ce mi li yajziya qauman bima kanu yaksibun dan Allah ya sakan kama qauman waɗansu mutane bima kanu yaksibun game da sun kasance suna aikatawa idan muka duba qira'a ta Abdullah ibn Amir ad-Dimashqi da kuma Imam Hamza da Al-Kisa'i da Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf waɗanda gami ne su kufiyuna na sun karanta linajziya an gane ko yawwa linajziya can wato linajziya dan musakanka yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allahi linajziya qauman dan musu Allah annunu lit ta'zim musakanka ba mutane bima kanu yaksibuna game da abin da sun kasance suna aikatawa mun ji wannan da kyau imamu abu ja'far al-madani ya karanta li yujza qauman dan a sakan kama waɗansu mutane yujza sai da mutu fi'ili ne mabniyun lil maf'ul ba wadanda zai sakan kawa ba an gane ko li yujza qauman bima kanu yaksibuna don a sakan kama waɗansu mutane kenan na kuka kira abata faɗi wani ne zai sakan kawa ba amma li na jiziya kira ta ibnu amir da hamza da kisa'i da khalaf ta faɗi wani ne zai sakan kawa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala mun gani ko yawwa to nan sai ya zamanto sauran kuma sun karanta li ya jiziya don Allah ya sakan ka kenan nan ta faɗi wanda zai yi an gane ko yawwa Allah ne zai sakan ka don an ce lil ladina la yarjuna ayyamallahi to li yajziya ay li yajziya Allah linajziya kuma sai iltifati min al-ghaib ila al-khitab to in mun ka zo wajen i'rabi linajziya qauman qauman maf'ulun bihi ne linajziya qauman qauman maf'ulun bihi ne amma li yujza sai ce mi qauman to ai li yujza ba a ce qaumun ba sai ya zamanto a'a wato ko ya zamanto al-jar wal majrur shine a matsayin na'ibul fa'il masali ko mun fahimta ba al-jaru wal majrur kenan bai ma kanu yaksibuna tun da jarwar majrur ne ko ko ko awil masdarul mafhum min al fi'l wato li yujza qauman al jazaa'u ko li yujza qauman jazaa'un bima kanu yaksibuna sai an ka shahi tunda ana gane al masdarul mafhum min al fi'l akwai cikin qur'ani wala yajmannakum shar'anu qaumin ala alla ta'dilu sace mi i'dilu huwa aqrabu lit taqwa ai huwa al adlu al mafhum min i'dilu a alƙur'anance kasa akwai waɗanda sha'anin nasu sai a hankali mun gane wannan ko yawwa to wannan shi ne kamata mu gane kenan wannan ƙira'a ta abu ja'far al-yuji za idan muka duba wato mabniyun lil maf'uli ne an gane ko yawwa to ita qauman an yi mata nasba an gane ko yawwa to mun faɗi waɗanda sun ce na'ibul fa'il ko ya zamanto aljaru wal majrur ko ba haka ba waɗansu kuma sun ce an-na'ib az-zarf an gane ko to wasu kuma sun ce al-masdar al-mafhum ko yawwa don haka dai na'ibul fa'il nan sai dai ya zamanto abin nan an yi sabani wajen shi amma a cikin majalatu tadabbur sun faɗi wani wajen na balaga da ya kamata mu ƙara an gane ko in ka diba cikin majalatu tadabbur a adadi na tara a safha ta 38 an gane ko yawwa safha ta 38 da sun ka zo eh safha ta 38 ko yawwa haka nan dai ne sun ka ce eh 38 fi na fi babi na'ibil fa'il a cikin babi na na'ibul fa'il musan na'ibul fa'il ko in an ka shahi fa'ilin ya zama to an yi bina'in fi'ilin lil maf'ul ko sun ka ce yanubu manabal fa'ili to sai ya zama to wanda zai shi fi babu na'ibul fa'il yanubu manabal fa'il kina shi ne zuwa matsayin na'ibul shi da zuwa matsayin fa'ili wurin da fa'ili ya tsayu nan ne na'ibul fa'il zai tsayawa amma shi shi da ɗaukar wasalin kuma fa'ili tunda yanzu in kace qara'a muhammadun alkitaba kaga muhammadu shine fa'ili alkitaba shine maf'ul bihi ya dauki fatha to yanzu in kace quri alkitabu kaga an shahi fa'ilin to ai shi alkitabu ya dauki wasalin a asali shine maf'ul bihi sun kace to yanubu manabal fa'ili ghairul maf'ul bihi wani lokaci ghairal maf'ul bihi abinda ba maf'ulun bihi ba sai zama to shine na'ibul fa'il ma'a wujudihi ahyanan tare da cewa kuma an samu shi kaji wata kaji wata sabuwa sun ka ce walaysa hadha mimma yukhillu bi fasahati tarkib wannan bai daga cikin abinda yukhillu zai kawo cikas ko tasgaro bi fasahati tarkibi da fasahata jumla ko magana nahau duriba darbun shadidun zaidan kaga duriba darbun kaga masdar ne kuma shi zama to na'ibul fa'il alhali duriba zaidun ne ba sai kuma fahimta ba wal galibu sun kace abin da galibi duriba zaidun darban shadidan kuma kan bane sun kace to saurara ka ji wa shahidu hadhihi alqaida fi kitabillahi an gane ko abinda yake shaida yake bada tabbaci ga wannan ka'ida dalilin ta fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah al-ayatul qur'aniyatul taliya ayatu qur'ani wadda za ta zo nan at-taliya ba anan wadda za ta karanta kanta wani ba aya ba ta karanta kanta ba li yajziya qauman sun kace qur'a sun kashi bi sighatit tamrid tunda su ba takhassusin qira'at ne suke zance ba tunda qira'a mutawatir ba a ce qur'a qira'a ya kamata ce li yujza qauman mun haɗe waɗanda sun kai karatu li yajziya da waɗanda sun karanta li najziya da kuma wanda ya karanta li yujza qauman shine Abu Ja'far ko ba haka nan bane li yujza qauman kaga bima kanu yaksibuna shi li yujza an gane ko sai an kace qauman ya kamata a ce qaumun kenan li yujza an gane ko sai zamanto na'ibul fa'il al-masdar al-mafhum liyujiza jaza'un qauman bima kanu yaksibuna mun gane da kyau to shi qauman ya anka kuma dauki nasaba taw dan ya dauki nasaba bari ma in kare bayanin da sun ka kawo don ka kutai abin nan kutai zuwa tunani sun ka ce fanabal masdaru manabal fa'ili an gane ko kenan masdar shi ya zo mi manabal fa'ili wurin fa'ili badalan min al-maf'ul bihi maimakon maf'ulin bihi tun da fa'ili ya daga shi taho ashe masdar ya riga shi ya ture shi wata kadiru to yadda za a kaddarawa li yujzal jaza'u qauman bima kanu yaksibuna mun ji wannan da kyau to yanzu dai mun ji dai balaga ta hito na hawa ya hito sarfu mana ya hito to amma wani shi da an ka ce ni yi jiza kauman shi kauman ne an kaddara aljaza'u din ko jaza'un ko aljaza'u to wai shi kauman mina ne mai nasaba alaran ba tunda fi'ilin an yi shi mabniyun lil maf'uli eh al-ijazul qur'ani to ba sai a bayyana mu shi ba in ka ce izazul qur'ani ka ce ka kwana ai kwana idan kwa ce izazul qur'ani da ta hafi dibo asli al masdar ya'malu amala fi'lihi ko ba karan bari to tunda ana cewa jazahu yajzihi jazahu Allah khairan ko ba karan bari to da jaza da aljaza'u dukkan su suna yi ma abu nasaba saboda almasdaru ya amalu amala fi'ilihi to li yujza sai zaman to aljaza'u almasdar huwa alladhi naba manabal fa'il huwa huna ibul fa'il to qauman mansubun bil masdar لأن فعله متعد والمصدر يعمل عمل فعله والله والله كنت أقول كرافي شو تو الله يتمكن كديبة القراءات وأثرها في التفسير والأحكام صفحة تري تقص دا أربعين دا شدة دا صفحة تري تقص دا تمارين دا بيولن كغا واتو بياني يكن وطن آيوين دا مكي كران تاوى يزونا سي الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا وان دي أيكة ميكو فلنفسه يكو غا كانشي ومن أساء وان دا كما يمونا لا يموغو أيكي أنغاني كو فعليها kuma a kanta ita rayuwar tashi kenan alai haki ne da damir ji da nafsu malaman nahu sun kace an shahi wasu abubuwa alarma ina da an ka shahi nahu alhasfu in ka diba cin itqan fi ulumil qur'an babul ijaz wal itnab ya hiddu qa'idodin alhasfu yadda aka gane cikin qur'ani wannan ka'ida da in ka dauka ka dauke ta ka kama alhasfu alhasfu duk ayoyin qur'ani kaf sai ka hidda inda akwai hasfu dan nan karatu ya kare sannan kuma akwai alhafi fi asalibin lugatil arabiyya mastas da ibrahim rufai da ɗan ƙasar libya ya rubuta lokacin da yana karatu a jami'a ta azhar a eh to to nan mun samu man amila amalan salihan yayi dan ya ce can cikin alfurqani illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yudhillahu sayyi'atil hasanat to mutahi banda shi akwai kuma da eh wa man asa al fi'la yayi to mun ji wannan to akwai saura kuma eh ana ma abul kufa muna eh ba alaiha al'ifin to bayan shi akwai wani don na gani zuwa zai an faru su jayayya almuhimmu dibo man amila salihan fa ihsanuhu li nafsihi wa man asa'a fa isa'atuhu alaiha eh alramma to thumma ila rabbikum turja'una sannan ila rabbikum ya qaddama al jar wal majrur li fi al hasr ko asalin shi thumma turja'una ila rabbikum sai thumma ila rabbikum ga ubangijin ku kadai turja'una za a mayar da ku ko ba haka nan bane imam yaqub al hadrami al basri ya karanta thumma ila rabbikum tarja'una sannan ga Allah za ku koma dama ya an mayar da ku ai dole ku koma zuwa ga Allah mun gane ko Allah ce walqad atina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa mun ba bani isra'ila alkitaba littafi wal hukma da kuma hukunci wan nubuwata ko ba haka nan bane yawa imam nafi al-madani ya karanta wan nubuwata kenan sai da manto mi ko mu ce da annubuwa da annubuwa duka ɗaya ne alhamda ce ta zo tare da wawan an kamar da ta wawan ta zan nubuwa duk ma'anar su ɗaya an gane ko shine ba da labari ko kuma ce annubuwa daga annabi wato ne shine asharaf daukaka kenan mun ba su alhukma wan nubuwata da kuma annabta an gane ko shi ko wan nubu wan nubuwata da daukaka wan nubuata mun ba su wato wahayi kenan tunda an yi musu wahayi an gane ko Allah ce razaqnahum min at-tayyibati mun arzita su daga dadadan abubuwa wa faddalnahum ala al-alamin mun fifita su akan talikai wanga aya bakin ta kamata mu sarjin taujihi amma akwai dan su abubuwa Allah rabba Allah ya ce laqad atina bani isra'ila alkitaba mun ba bani isra'ila alkitaba littafi nan ba ana nufin duk bani isra'ila an ba su littafi ba nan aljinsiya ce don ba littafi guda an ka ba su ba jinsul kutub amma ana nufin an ba annabawan su ta hanya annabawan su sun ka sabu laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ba ana nufin duk al'ummu mun zuba kwasai da aka sauka mai da littafi mun gane da kyau kun gane ko gane ba bai wasu ba ake nufi to sannan kuma da an ka ce wani nubuwa nan ma'ana nufin a'a an ba su annabta wasu daga cikin su an ka ba annabta a ba alaran ba to wanda zaka dawo min at-tayyibati nan at-tayyibati alaran ba ina da at-tayyibati da da da ku to nan mujmal ne ina wai da da da an ka ba su mujmal ne sai ka kawo misali a alqur'anin ce oh mun ba su da wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassala ko almanna wassala bishin dai bati a alqur'anin ce wa faddalnahum Allah ce mun fifita su alal alamin min akan talikai an gane ko yawa alal alamin akan talikai ana rufin talikan zamanin su dan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wuce su ko ba karan bari mun faɗi wannan in kana so sai kuma zuwa ga adilla kharijiyya don mu an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas su kuma an ce ni wa faddalnahum ala alalamina ko anni faddaltukum ala alalamin sun cikin bakara amma nan wato ta'arudul am wal amli amli annas amli alalamin amli sun buga sai ka kuma cikin adilla kharijiyya su an ce sun kace sami'ina wa asaina mu kuma kace mi sami'ina wa afana sannan an kace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar su kuma an kace innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu sannan su bani isra'ila sun ce wace annabi musa izhab anta wa rabbuka faqatila su ko sahabbai sun ce sun yaki tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da adilla kharijiyya zaka hita an gane ko yawwa allahumma amin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce wato aya ta 21 kenan inda Allah ce am hasiban ladina ishtarahu sayyi'at shin waɗanda waɗanda alladina ishtarahu sayyi'at waɗanda sun ka aikata mummunan ayyuka asalin aljurhu shine rauni to sai da mutum duk abin da ka aikata sai ka bar tasirin ka gare shi to waɗanda sun ka aikata mummunan ayyuka suna zaton an naj'alahum musayyasu kallazina amanu wa amilus salihati kamar waɗanda sun kai imani suka aikata aiki na gari sawa'an ya zamanto daidai kenan nan wato mustawin ake nufi an gane ko sawa'an mahyahum wa mawatuhum mutuwa su da rayuwarsu ta zamanto dai mamatuhum sai zamanto mamwatuhum ko mamyatuhum domin daga mata ya mutu ne ko mata ya mitu an gane ko imam hafs wanda yake rawi ne na asim da kuma eh, hamza da kisa'i da khalaf sun karanta sawa'an mahyahum wa mawatuhum alaramma su kuma eh, sauran sun karanta sawa'un mahyahum wa mawatuhum to ya za a yi alarma sawa'an kuma da sawa'un hmm alarma wasu ne kuma fahimta ba a ya za a yi da shi an gani ko to nan alarma in ka tashi shi sawa'un mahayahun wa mamatuhum kenan mahayahun wa mamatuhum sawa'un sai da mantoshi na matsayi shi ke khabar an gane ko yawwa to ya ka ɗauka kuma sawa'an mahyahum wa mamatuhum dan ya zama toyi da mi da nasba sai zama toki na a matsayin hali yake kenan mustawina fi hali hayatihim wa mamatihim an gane ko sa'a ma yahkumu da ko Allah ya ce abinda suka hukunci yayi muni katon kaddara shi kare ta'addanci kuma shi fada aljanna ka kare sa'a ma Allah kuma ka fada aljanna ayatuma kullu mri'in minhum an yudkhal jannata na'im to sai mu je aya ta gaba muna iya dukan ma wagga mahada ta tunda ita ma tana tare da su Allah ya ce wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq Allah ya halicci sammai da kasai bin bil haqqi da gaskiya ko to akwai mafhumul mukhalafa me ya kamata a kawo nan tunda bil haqqi da mantuqan eh mhm batila yawa cikin suratu sad ka gano shi kenan Allah ce to wali tujza kullu nafsin bima kasabat kuma Allah ya halitta samai da kasai don a sakan kama rai ko wace abin da ta aikata to ya an ka halitta samai da kasai zama to don a sakan ka alarmu ya aka haka halitta samai da kasai su zama to don a sakan ka saboda an halitta samai da kasai don dan adam bisa gare su na zai hawa har shi samu damar ibada da ba halitta sama da kasa ba ina da samu damar da zaka ibada in babu ranar da zaka samu ka amfana da ita da sauran abun da ke sama ya za'i ka rayu to an halicce su na don kai to tunda don kai an halicce su kuma don ka bauta ma Allah shi na wani cikin kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba to kuma wa hunna la yuzlamna al-ramma tunda Allah bai zalunta maza bai zalunta mata Allah ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ko afara'aita ko ba ka dan bane in ka diba qurra suna da mazahib daban-daban almuhimmu afara aita ka bani labarin bari ta kaza ilahahu hawahu wanda ya riki ilahahu abin bautar shi hawahu son ran shi asalin magana afara aita bari ta kaza hawahu ilahahu duk dai nan in ka dauki wancan kasa gaba kasa wannan amma me yasa Allah ya kawo ilahahu saboda a nuna maka shi abin da yake bauta ma hawahu wani ko a ce afara aita bari ta kaza hawahu ilahahu zan ka ce bari ta kaza ilahahu hawahu saboda abin yayi muni a ce abin da ka bauta ma son ranka abin da mutane suka so kenan wa adallahu Allahu ala ramma Allah ya batar da shi ala ilmin ya ala ilmin ala ramma ala ilmin ala ramma adallahu Allahu Allah ya batar da shi ala ilmin minhu Allah ya batar da shi don ya san mutumin bai cancanci shirya ba ko ko wa adallahu Allahu ala ilmin lahu Allah ya batar da shi akan ilimin da yake da shi ko da yana da ilimi ilimin bai amfani tun da son rai yana sa ilimi bai aiki wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya yumke inji malaman zauri ya ruhe kina akan jin shi bai jin gaskiya ko ka faɗa mai sai ya watsar da ita wa qalbihi da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi ghishawa Allah ya sanya akan ganin shi ghishawa muna ji ko shine ruhi kenan daga gashi ya gisha ne ko abu ya ruhu imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta wa ja'ala ala basarihi ghashwa an gane ko yawwa to in ka dauka dai lugatani ghita ake rushi rushi da ghishawa da gashwa yana da Allah ya sanya rushi Allah kai mu da tsaki Allah ce to faman yahdihi min ba'dillah banda Allah ya shirye da irin wanga babu afala tadhakkaruna shin ba ku astuwa an gane ko yawa to na idan muka duba Imam Hafs rawi na Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta afala tadhakkaruna kina asalin shi ta tadhakkaruna da an ka shafi ta'un daya sauran sun karanta afala tadhakkaruna sai zaman to ta tazakkaruna la ta'un guda an kamar da tazalun sai an ka shigar da ita cikin ta an gane ke atta'u qulibat zalan thumma udghimat fi zali eh to wannan kenan wa qalu ma hiya ko illa hayatuna dunya mun gane ko to ma hiya illa hayatuna dunya kai har ka hattara bai har da qur'ani can cikin suratul an'am in hiya illa hayatuna dunya ustaz dr fadl samar ra'i a cikin lamasatul bayaniya yake cewa abin da yasa anka ce in hiya a cikin suratu al-an'am saboda nan an yi bayanin kiyama karara an gane ko bayanin kiyama na aka zube sai an ka kawo inda sun kai nafiyin kiyama kwarai domin an ce in hiya illa ya fi karfin ma'ana da kace ma hiya illa nan kuma bayanin kiyama bai zo da yawa ba sai an ka ce wa qalu ma hiya illa hayatul dunya sun ce ba komai da illa rayuwar mu ta duniya na mutu wani haya ko na mutu sun ka ce za mu mutu wani haya kuma za mu rayu nan suna nuhimmi na mutu za mu mutu in ji waɗansu malamai wani haya 'ya'yanmu za su rayu ko kuma a asalin maganar nahya wa namutu ne za mu rayu za mu mutu wa ma yuhlikuna illa dahar sun kace ba abin da bai halaka su sai zamani lokaci ɗaya zai zuwa yau da gobe yau da gobe ta za ta yin halinta shi yasa ake kiran su ad-dahariya an gane ko Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace a kira su ad-duhuriya an gane ko shi yace ba a ce musu ad-dahariya to ban san dai dalilin malam ba wallahu ta'ala alam ni dai na ga maka Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilmin ko ba su da wani ilimi akan haka in hum illa yazunnuna ba komi suke yi ba sai zato Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin an karanta musu ayoyin mu bayyananu dama da kaji idza tutla ayatuna to kace bayyinatin cikin qur'ani banda wuri guda wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha cikin suratul anfal Allah ce ma kana hujjatuhum hujjatu ba kasance komi ba illa an qalu tu bi aba'ina in kuntum sadiqin su ce ku zo da iyayen mu mana in gaskiya na ku kawo uwayen mu da sun ka mutu Allah ce kulillahu ka ce Allah yuhyikum shine zai rayar da ku ko yake rayar da ku summa yumitukum kuma shi zai kashe ku summa yajma'ukum sannan Allah shine zai taro ku ila yawmil qiyamati wasu ka ce ila bi ma'ana fi ai fi yawmil qiyamati ran tashin alqiyama wasu ka ce a ila yawmil qiyamati Allah ne ya kama tattara ku zai tattara ku tun daga annabi Adam zamanin annabi Adam shi na ta tattara ku ila yawmil qiyamati sai ya tattara ku gaba ɗaya tashin alqiyama an hada shikenan la raiba fihi babu shakka game da kiyama nan la annafi ya ce lil jinsi babu shakka ga kiyama kuma masu shakka kiyama ai suna da yawa sai da mutunan amun ne makhsus ko kuma la raiba fihi wato khabar ne urida bihi nahyu kakku shakka game da kiyama sai ce walakin na aktsarun nasi la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su da sani walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na Allah ne kadai shi yasa ce walillahi ya gabatar da al khabar ko ba kadan bane wal ard da kasai ba kasa guda aka yi ba jinsin kasai dan an ce Allah shi ke mulkin alaramba ƙasa guda to su shiddan waga mulkin su mallaka wala mallaka Allah na to kace jinsiya na ka huta ka jiya wa yawma taqumu sa'atu Allah yace ranar da kiyama za ta tsayu yawma idhin wannan talwini ne iwazun alil wato jumla al mahdhufa tunda yace yawma idhin ay yawma taqumu sa'atu da wani ko yace wa yawma taqumu sa'atu ya mai tashi tace a yawma idhin tanwin ranan nan ya tsaro lumubutiluna almutiluna mabannata ‘yan ta'adda kahirrai ya tsaro za su yin hasara ina fata an fahimci yawwa Allahumma amin subhanahu wa ta'ala ce wa tara kulla ummatin jafiya za ka kowace al'umma jafiya tana durkushe an gane ko yawwa nan yana iya ɗaukar kowace al'umma ko kuma ya zama to kafirai ake rufi an gane ko kina sai sai kuma wata ra kullu ummatin kafircin jafiya banda mu'minai an gane ko yawwa to sai an kace kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun imam eh yaqub الحضرمي البصري يا كرنتا كل أمة تدعى إلى كتابها سيدا من توكينا كل عطف بياني كوكو بدلينا أنا واتو كل كل تفرقو تند أنت كل أمة جاثية تو wannan ummatin kinan kullu ummatin tud'a ila kitabiha ngani ko yawa kullu ummatin sai mun to ya kira ta yaqub al-rama ya zammi atfu bayan kumi ko badali badalul kulli min al-kulli dan badalin nan kala kala na sauran qurra kuma sun karanta kullu ummatin tud'a ila kitabiha sai mutu kenan kullu ummatin nan ba badali na ba matsayin mubtada shi ce an gane ko tud'a shi ne matsayin khabar kullu ummatin ko wace al'umma tud'a za a kira ta ila kitabiha zuwa ga littafin ta al yawma tujzauna kenan yuqalu lahum al yawma za a ce a yau tujzauna ma kuntum ta'maluna za a saka kanka muku da abin da kun kasance kuna aikatawa kun gane ko yawwa idan muka riba cikin taujihul qira'at al ashr bil qur'an da sun ka zo daidai wannan ayar sai suke cewa wato ita qira'ata yaqub kullu ummatin ba qira'ata jamhur ba kenan sun ka ce to kenan wujjahat qira'atun nasbi lam bistiyaqi ita an hankalta masa yaki fa innaha badalun min kulli al mutaqaddim kenan tunda kulla ta gabace ta kuma ta zama to kulla badalinta kenan cikin nahwu suna da alaka murtabida kai tsaye da wannan an kai taujihin ta mun gane ko yawwa sai Allah ce to hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan littafin muni yana furuci akan ku da gaskiya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'maluna mun kasance muna rubuta abin da kun ka aikata annasku yana dauka al izala ka gusar da abu ko kuma wanda shine ake amfani da shi wajen nasku cikin ilimin tafsiri da kuma ilimin shari'a da kuma ilimin hadisi nasihul hadisi wa mansukhihi shi ko annasku wani lokaci na rufin annaql ka ciratar da abu nasakhtul kitaba ba kana ka gusar da shi ba ka rubuta abin da ke cikin wani littafi to wanga shine irin wannan nasakhtu kenan an rubuta abin da kun kasance kuna aikatawa akwai kuma al-istinsakh a wannan zamani wato shine a cire wani juz'i na wata halitta wani yanki sai a hitar da wata halitta irin ta turawa yanzu suna shi ne suke kira clonage an gane ko to wannan clonage ke an ce alarma bai halatta ba kuma hatsarin shi yanzu idan mutum na da shekara 60 ko dabba tana da shekara 60 an ibi wani sashen jikinta an kai corona shi sai da manto kwayoyin halittar ta ga ta sabuwa amma kwayoyin halitta na shekara 60 na gare ta sai ta yi saurin tsuwa fa amma alladhina amanu wadanda sun kai imani wa amilu salihati sun ka aikata aiki na gari fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih Allah zai shigar da su a cikin wato rahmarsa ko ذلك هو الفوز ابن ذلك هو الفوز المبين كوكو wannan shine wato rabo mai girma a rabo bayyananne ko ko rabo mai bayyana wato nasarar mutum a kiyama in mun dauke shi mubin mutaaddi na kidan fi'in shi mutaaddi ba wancan lazimi ba mun gane ko yawa can kuma cikin suratul an'am wa zalika al-fawzul mubin ni babu huwa an gane ko sai Allah ce to wa amman ladina kafaru dama amma littafsiri ta kaga ta fara da masu imani wa amman ladina kafaru su ko da kafirta afalam takun ayati tutla alaikum kenan za a ce da su ayoyi na busku sun ce ana karanta muku ba ko ba karan bane fastakbartum kun kai girman kai wa kuntum qaumun mujrimina kun kasance mutane mujrimai waɗanda ba su abin nan abin nan waɗanda ba su yin risinama dokokin Allah an gane ko to kai hattara a cikin suratul mu'minuna alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibuna nan ko afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum kuntum qauman mujrimina wa idza qila inna wa'dallahi haqqun ko ba ka dan bari yawwa imam hisham rawi na abdullah ibn amir da kuma ruwais wanda rawi ne na yaqub al-hadrami al-basri da kuma imam al-kisai shi kuma qari al-kufa suna karantawa da ishmam wa idza qila idan an ka ce da yau idan kila da idan kila an ramu ma'anar su daya ikhtilaful lahjat ne wa idan kila idan an ka ce inna wa'dallahi haqqun alqaulin Allah gaskiya ne an gane ko eh an ce alqaulin Allah gaskiya ne wasa'atu kuma qiyama an gane ko la raiba fiha babu shakka game da ita amma wajen masu imani sai da mun to amun ne makhsus tunda la annafiya li jinsi tufidul umum ko kuma larai ba fiha khabarun ne bi ma'anar insha da ku shakka a cikin ta an gane ko yawwa wasa'atu larai ba fiha kinan jumla ce wadda an mubtada da khabar ba sai kuma fahimta ba ana gane ba yawwa wasa'atu larai ba fiha sun kace kenan ibtida'i ne da khabar mubtada ne da khabar tunda as-sa'atu matsayin mubtada take la raiba fiha jumla ce ta annafiya lil jinsi kenan da la annafiya lil jinsi da ismuha da khabaruha dukkan su fi mahallin raf'i wato khabarul mubtada an gane ko ko kuma sun kace a'a in an ce wasa'atu sai zaman to atafi na akan mahalli na inna wasmuha masali ko mutum domin ita inna in an hada ta da ismuha duk matsayin da jumlar ta gaba ɗaya jumla ce ibtida'iyya to tunda ibtida'iyya ta tana matsayin mutu da gaba ɗaya za a dauke ta a mai wata rafa to kina abinda za a atafi akan ta sai da wato atafi ne akan mahallin jumla kinan wasa'atu la raiba fiha shi ma marfu'un ne masali ko mun fahimta ba yawwa ko ko wadansu ka ce a an ka ce wasa'atu wato marfu'un ne akan marfu'un fi fi haqqin an gane ko yawwa tunda an ka ce wa idza qila inna wa'da allahi haqqun ko ba ka dan bane to kuma wasa'atu sai da manto atafi ne akan haqqun tunda shi ba shi na da rafa'a sai dai shi haqqun yana matsayin mi na kira na ko to wasa'atu kuma yana da mutum ma'arifa to ana adafin akan ma'arifa dalili saboda shi khabar ne na ma'arifa wa'adallahi alƙawalin Allah ma'arraf ne bil idafa haqqun kaga ya samu ta'rifin shi daga wancan to wasa'atu la riba fiha alramma akwai aiki ba mun gane ko to imamu hamza wanda rawi ne na kufa ya karanta wasa'ata la raiba fiha an gane ko wasa'ata yayi mata um fataha to shi yanzu za a irabe shi sai sun kace atafina akan wa'adallahi kenan wa idza qila inna wa'adallahi wasa'ata haqqun la raiba fiha mun gane ko ya yi arafi da kan shi dan an kace alƙawarin Allah gaskiya na kuma kiyama babu shakka a cikin ta qultum sai ku kafire ku ce ma nadri mas sa'a kai mu ba mu sani ba menene ma kiyama sun kace inna dhunnu illa dhanna an gane ko abin nan ma nadri afwan wa idza qila inna wa'da Allah haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri masa'a na fata an fahimta ma nadiri masa'a abin nan wa idza qila inna wa'da allahi haqqun wa sa'atu qultum ma nadiri masa'a sun kace inna dhunnu illa dhanna ko sun kace kasu ba komai suka yi zubawa illa zato nan zato zato yana iya zakuwa da ma'anar yaqin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim nan ko irin wanga zato na na hayaniya sun kace wa ma nahru bi mustaqini gashi nan ma sun hadi su busu yi sakankance ba Allah ce to wa badalahum sayyi'atu ma amilu can cikin suratul zumar ma kasabu ko wa haqa bihim abinda sun ka aikata mummuna ya bayyana gare su wa haqa bihim ma karu bihi yastaji'una abinda sun kasance suna izgiri da shi ya kewaye su ko wa qila al-yawma nansakum akwai ishmamu mun faɗi masu ishmamu qila kenan waƙila an ka ce aliyamu yau nan sakum za mu barku ba wai Allah zai manta da su ba nan sakum za mu barku kala kazalika atabka ayatuna fa nasita ha wa kazalika alyawma tunsa za a barka ba wai an manta da kai ba dan an ce Allah ya manta da shi ko mala'iku kenan babu azaba gare a babu da za a manta da shi eh katon kaddara ka shi dai sha kama nasitum liqa ayyukum hadha kamar da kunka manta da haduwarku da Allah a yau ko ba ka da ko haɗo ku da wannan yini tunda haɗo su da wannan yini tana kuma za su haɗu da Allah an gane ko wa ma'awakumun naru za a ce makafirai muku buku ita ce wuta wa malakum min nasirina ba ku da wanda zai taimakon ku zalikum to wancanen ku inji malam manzauri abin da ya saki na wannan abin ya same ku bi annakum ittakhastum ayati llahi huzuwan saboda kun rike ayoyin Allah huzuwan abin yi ma izgili ko ba ka dan bane yawwa to hafsu shine yake karantawa huzuwan rawina asim shi kuma hamza da kisa abin nan hamza da khalaf kenan tun da khalaf far'uni na, na, hamza an gane ko suna karantawa huz'an huz'an ba sai ko fahimta ba sun yi abin nan sauran kuma sun karanta huzu'an an gane ko duk dai yana nufin wato sun riƙe ayoyin Allah abin wa izgili eh wa garratkum alhayatu dunya Allah ce rayuwar duniya ta ta rude ku fal yawma la yukhrajuna minha a yau ba za a fitar da su ba shine la yukhrajuna ko daga akhraja yukhriju ikhraja ba za a fitar da su ba imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta la yakhrujuna minha ba za su fita ba dama ba za a fitar da su kuma ba za su fita ba wala hum yusta'tabuna sannan ba za a nemi yardar su ba ko ko ba za a nemi su nemi yarda ba za a ba su damar su nemi yarda Allah ba don lahira ba a neman yarda Allah dan duniya ne ake neman ta to Allah ce falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah yabo da jinjina sun tabbata ga Allah shi kadai irin na Allah babu irin su shi sa ce falillahi alhamdu bai ce alhamdulillahi ba rabbis samawati Allah shine ubangijin sammai wa rabbil ardi kuma shine ubangijin kasai dan aljinsiya ce tana nufin dukkan kasai Allah shine ubangijin su ba kasa guda ba wa rabbil alamin kuma Allah shine ubangijin ni talikai gaba daya na an kawo rabbi rabbi rabbi litta akidi alaramma an maimaita mun gane ko sannan kuma nan sai an ka fara da mi da khas sannan an ka ce zuwa ga mi am domin rabbi samawati rabbil ardi ai su san mai da kasai suna cikin alalamin sun man takala ila al'am to saboda su san mai da kasai kuna ganin su shi yasa an ka fara da su sauran abubuwan kuma ba ku ganin su wala hul kibriya'u girma ya tabbata ga Allah shi kadai an gane ko shi yasa hadisi yazo abin nan wanda duk yayi munaza'a da Allah cikin girman shi to Allah zai karya shi ko ba haka nan bane al-kibriya'u izari ko na ana nufin izar na Allah kenan Allah shine ya cika da da girma in ka ce kai zaka Allah ya ce ka ce a kai ma ka ce to alamun halaka sun bayyana gare ka in baka tuba ba Allah zai yi raga-raga da kai eh Allah kai mun tsari to Allah shi ke da girma shi kadai fi samawati a cikin samai wal ardi da kasai dan ba kasa guda ake nufi ba jinsul ardi ake nufi wa huwa al azizul hakim ko yawa ko wa huwa al azizul hakim a qira'ata wato qalun kenan da Abu Amr ibn al Ala da Abu Ja'far al Madani da kuma Imam al Kisa'i al Kufi Allah shine al aziz mabwayi daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu al hakim Allah shine mai hikima an gane ko yawa to sannan wa huwa huwa shi domiri ne ma'arifa al-aziz shi mami ma'arifa idan mubtada idan ma'arifa khabar idan ma'arifa ya nuna mi al-hasr buwaya ta Allah ce shi kadai man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a kaga da hito kina al-hasr hasr ne kuma hakiki buwaya ta Allah ce قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير in kan gauri ya samu izza to ta Allah ce Allah ne so ya yi buwaye kina izza ta Allah ce ba ta shi bace walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin kuma kar bari to nan ya kamata mu ja burki abinda muka faɗa da mun dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته